إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 27 ga wata na shawwal hijira shekarar 439 wanda ya dace da goma ga wata na goma ga wata na bakwai shekara 2018 insha Allah yau za mu tashi baban al'udhiya al'udhiya mas'ala akan layya ganin wa wannan mas'ala ce da muke cikinta za mu yi ƙoƙarin yin mas'ala a zama guda insha Allah da kulasa magana a kan layya don ganin muna mun gabace ta kuma insha Allah dalilin lokacin da ya dace ko da yadda muke sa tsarinta a tv gaskiya ba mu kawo ba kanta amma dalilin lokacin za mu gabatar da darasin na yau a cikin darasi na gaba insha Allah yau za mu yi darasi na 144 darasi na 144 a cikin littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz darasi na 144 a littafin alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz al'udhiya magana layya ta'arifuwa zai so ka san me ake kira da al'udhiya wannan kalma ta al'udhiya me ake ni da kalma ta al'udhiya yace hiya ma yuzbahu min an-na'am yawm an-nahar wa ayyam at-tashriq taqarruban ila Allah ta'ala shine al'udhiya shine ma yuzbahu min an-na'am abin da ake yankawa na dabbobin ni'ima an-na'ama ta dabbobin ni'ima sune raƙumi saniya awakai tumakai bangaren su namce rabuwar da akuya wannan abin da ake yankawa nau'in nan dabbobi yawon nahar a ranar layya wa ayyamar tashari da kwanukan naka cayayyane ko shanya nama na ayyamar tashari ana nihin kwana uku na bayan sallah kwanakin mai nake nan ayyamar tashari kwana uku bayan sallah a wannan iya karantar da mu cewa kwanakin layya kwana hudu ne da wunin sallah da kwana uku bayan ta za mu gada sai shari'a tabbata kan su shalla yanzu idan yanzu mun doka an gaya maka mai layya dabbobi da ake yankawa a ranar sallah da kwanaki na uku bayan sallah kuma yin hakan taqarrubun illahi ta'ala ba da gaba ko a ci nama wanda ya haka dan neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala yin haka dan neman kusanci ga Allah a wannan kwanaki yanzu mun ji wannan hukumci na layya hukumuha to me hukumcin ita layya a ta hukumcinta kenan wajibi ce mustahabi ce jaiz ce yayin matsayinta gashi zai ga maka yace wa hiya wajibatun ala alqadir alaiha ita layya tilas ce shine wajibi dole ce akan mai ikon yanka ta mai ikon yinta shi ta zama wajibi akan shi ba kawai na bashi ba shi ma ya wannan magana akan da kaulihi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana ruwa da ibn majah ruto cewa me yasa kun san akwai maganin malamai wajibi ce mustahabi ce kaza kaza ce sai da ya ce maka wajibi ce sai ki kama ga dalilin shi ga dalilin da ya kafa ya ce yin layya wajibi ne ga mai iko fadar annabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun duk wanda yake da wadata walam yudai kuma biyi balayya fala yaqrabanna musallana kar ma ya kusanci wajen sallama ta idi kan ma ka je ha wannan hadisi sai ya ce wa wajen istidlali bihi hanyar da ya ɗauka ya kawo dalilin wajibcin layya ta wannan hadisi annahu lamma na man kana za sa'atin an qurbanul musalla idan lam yakun idai dalla ala annahu taraka wajiban yace kawo hujja dai da wannan ruwaya da yace layya wajibi ce ga mawadaci yace domin lokacin da annabi ya hana lamma na man kana za sa'atin lokacin annabi ya hana mawadaci an ƙurbanin musalla na hana shi zuwa kusantar wurin sallah ta idi idan da inda ya bi layaba idan da yi inda ya har mawadaci bi layaba annabi ce kai ya kusanci wajen sallan ba wannan abin da manzo Allah ya hana mutum zuwa sallar idi yace dalla ala annahu taraka wajiban wannan iya karantar da mu wannan da aka ma wannan hukuma kenan ya bar wani abu wanda yake wajibi ne inda ba wajibi ne za a haizu Allah yace fa ka'annahu la fa'idata fi taqarrub bi salat lil 'abd ma'a tark al hadar wajib kenan anan iya karantar da kai kenan babu wani amfanin bawa ya kusanci Allah da yin sallah tare da ya bar wannan wajibi na layya da halin ba bukata wani shi kara tabbacin cewa wajibi ce bayan wannan hujja ta zama yin hukuncin wajibcin layya ga hujja ta gaba ita ma ruwa da imam mana sar sunan abu dawud tirmizi da sa ibn majah an mikhdaf bin sulaim qal كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فقال يا ايها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية حديثي نقبا نكو هجة أكان واجب تليا yace wannan sahabi muknaf bin sulaim yace muna tsaye a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a arfa sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiya wa atira ya ku mutane ku sani an dora ma inna ala kulli ahli bait an dora ma kowanne gida kina ko ta fami kowanne gida an dora musu fi kulli amin a kowace shekara an dora muku udhiya layya wa atira wannan kalma ta atira sai yake maka fasararta don ya musu tambaya a tadarur mana atira kun san me ake kira da atira yace hiya allati yusammiha an-nasu ar-rajabiyya zai da mutane suke ma suna ar-rajabiyya suna da al'adar karrama rajab a jahiliya kun hawa ba musulunci kenan akwai wani al'ada ta yanka a watan rajab da dabba ta rajabiyya a kowace shekara an lura mutum yankan layya da dabba a watan rajab ha? to ga magana kusa gaje nesa وقد نسخت العتيرة عتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة النبي زي يقول مغنى عتيرة دا أخويتا أما شاهدتا kenan irin nau'o'i nuka ne abu da ke a jahiliya kenan yanzu wannan an ɗauke a tira amma layin nassinta ya tabbata ta wani ɓangare daban amma ita wannan dabba ta rajab ta karama rajab an babu babu ta an shahita wa nasakhul atirati la yastalzimu nasakhul udhiya shahi atira bai tilastan da a shahi layya lallai ta auri da ba amma nan an gama layya da atira to ita atira nasi ya zo a kan ta khasa nasi ya zo a kan atira an ci babu ta yanzu yanzu muna kan layya hujjoji nan zaman layya wajibi ce wa an jundab bin sufyan al-bajali qala شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهار قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح وانا رواية بخاري مسلم هكا أصحاب سنة سنكاري رواية إلى سبيل الماجة هكا إمام النسائي يأتي وانا جند بن سفيان البجلي ya ce na halarci annar salama a ranar layya a ranar layya ya yi annabi ya ce salama man zaba a ƙabala a yusalli duk wanda ya riga ya yanka kayan sallar idi falu'id makana a okura ya sake yanka wata dabba sabuwa wannan ba ta yi ba wa mallam ya zuba fal ya zuba wanda kuma bai yanka ba har aka yi sallah to yanzu yanka magana ke wa huwa zahirun fil wujub wannan naso shi da ya maka cewa zahiri ne akan wajibcin layya la siyama ma al'amal bil i'ada balle ma mutum har ya yanka mama zala ce he ya saki yanka wata kin in ba wajibi ba a mutum abu haka nan shi ne karihin maganar zaman wajibi yanzu sai mimman takun da mi ake laye da mi ake yankawa ta zama layya wala takunu illa min al-baqad wal ghanam wal ibl laye ba ta zama layya sai in an yanka saniya ko al-ghanam a ta ghanam duka wannan dangi na masu ƙananan kohoto ta mukiya rago akuya ɗan akuya suna alganam sai ya ce haka da raƙumi da ƙauri ta'ala wa da kulle ummatin ja'anna man sakan ya zuku sama la'alai alama da saka min albayi mutum alama min mai mutum alama kai ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa da kulle ummatin ja'anna man saka ko ta al'umma mun sanya mata wata ibada ta musamman ko yanka da ya zukuru su malla alama razaqahum min bahimatul an'am dan su ambaci Allah akan abinda Allah ya arzuta su na dabbobi albahima su ne wannan an'am kenan dabbobin ni'ima su Allah ya ambata wannan ya ambata maka wannan ayar dan ka san akwai fahimta ta wasu malamai a samu ra'ayi ko fahimta akwai mai ganin cewa hekale ya ma da zakara Allah ya ce shi sai kama kwanan magana akwai masu ra'ayin wai za a yi laida tun da ya ta karubu ne kai in ma zakara ka yanka Allah ya kai shi yasa ya kama ka wannan madogara cewa a a in dai laye ce gata kaji abinda shi yake so ya rinjayen maka dan akwai abin da ya san da shi ya kai kashi a nuri ko ka ji wani ya kama magana a laye da zakara su katar zakaran ka sai sai kama kwanan magana a layya da wa'annan dabbobi ake yin ta ya ce wala yi jizu minha illa jaza mina da'an kuma ita layya an haka ba ba ta yi ba sai ka yanka aljaza after aljaza mina da'an zai gama shekarar shi sanata ta turni gomi ta turni dan sarmayi zama ce na bayan sarmayi ba kun ta turna daga cakon ta turni kalmar ta hausa zaure gashi zai gaba kamar yadda aljaza ake larabci he jaza na da'an yake layya wasani mimma siwahu da sani abinda ba mai da'an timkiya ko rago suna da'an bangaren timkiya da rago banda akuya aka ce alganama ne da ashatu nake daukan kowane bangaren ne amma aka ce addan aka ce alma'az an ware addan kenan bangaren timkiya amce da rago ya ce kenan bangaren tumkiya da rago sai jaza yake yi wanda ba tumkiya ba da rago sai asani yake yanzu ya koma maka bayani ya ce wani jaza min da'ani ma lahu sanatun inda jambu aljaza na ɓangaren rago ko timkiya wanda ya cika shekara a wajen jamhur sauta sau da yawa wai ba jamhur ba ne za a samu jamhur su yi magana a samu hujja mai kari a wajen wanda suke gar jamhur ba mahi yawa ba wakila sittatun wani ya ce ma wata shidda shi dai abin da yake tabbatacce in dai rago ne ko timkiya in dai ya kai wata shidda kun ya shiga layi duk da wanda ya kai shiga yayi amma dai ya shiga layi wasani min al-ma'az asani da aka ce bai yi ba a sauran dabbobi ya ce to me sani a cikin awakai akuya kwaɗan akuya ya ce mastakama da sanatan wadda halafi saniya wanda ya cika shekara daidai ya shiga ta biyu ko da kwana ɗaya ya shiga ta biyu dai amma ya cika shekara guda daidai ya ɗan shiga cikin ta biyu nan menene kenan ɓangaren akuya ko ɗan akuya ba sa layya sai sun cika shekara tukun an ɗan dira cikin ta biyu tukun akuya ko ɗan akuya zai iya layya amma ƙasa da haka ɗan akuya ko akuya bisa layya ƙasa da shekara guda magana kenan wa min al-baqar iya magana sani me ya sani a cikin shanu da aka ce he sani ke yi he ta mastakamala sanataini wa dakhala fi thalitha dabbar da ta cika shekara biyu akuyan saniya sa ko sa sa ko saniya wanda ya cika shekara biyu zungur kuma wada halafi thalisa ya shiga cikin ta uku ko da ta kwana ɗaya ne ko da kwana ɗaya ne ya shiga cikin ta uku wannan shine kenan anan saniya idan bata cika shekara biyu ba ta ɗan shiga ta uku ko ka yanka ba ta laye ba wa min al-ibil mastakamala khamsa sinin wa dakhala fi sadisa shi kuma raqumi asanish sai ya cika shekara biyar zungur ya cika biyar tungur kuma wadda khalafi sadisa ya shiga shekara ta cinta an ba haka ba to raƙumi bai layya kaga wannan iya buƙatar wanda zai layya da saniya ko raƙumi ya samu kun suka san dabbobi suka san shekarun dabbobi ya tambayi shekarunsu to sun ci haƙori to kenan sai a samu adiba dai in haƙorin ne su alamu za a gano wannan dabba ta yi shekara kaza kayan a yanka hatta da rabon ɗan akuya iya buƙatar binciken shekarunsu don ba ta yi ba in ba su kai haka ba don ta wala yuci ziyu kina aljaza wani aljaza kenan bai ba kenan yanzu mun ji da me ake layya raƙumi saniya akuya ɗan akuya tumkiya da rago sai an kam tujizu ulbadanatu wala baqara shi raƙumi ko saniya mutum nawa suke malaya kusa akwai matsala mu gama kuɗi mai layya da maganar in yanka dabba ta 'yan gidanmu ta famunmu bayan kama jama'a masu yawa da layya ni na tsaya mai yi tarayya da in ce na kwarkwar da maganar ni ina son layya ka kawo kudi in kawo kudi muno magama kuma kowane zaman layya take zaman kanta kowace tana zaman layya misali a wannan magana ina iya laye da ni da fami kita layyata kai ma taka da kai da faminka kai ma wancan kai ma wancan mu kawo kudi magama mu yi layya a wannan halin kuma kowa da shi da iyalan shi ba ka ta tabbata wannan ni ne nake saya ina bangare na ni bangama kuɗi da kai bangama kuɗi mu saya ta bangare na da ni da iyalai na gaba daya ta yi amma nan daban ce da ni na saya in saya mu yanka da yan na gaba daya amma wannan ita kuma wannan kuɗi kuɗi da kai to ne zai sani daya in ce ta wata ta da yan gidana amma ba za mu sai ba a magana wannan ba za mu sai ba dabba guda wadda ba wannan ba waɗannan za a zano don misali rago timikiya ba za mu gan kuɗi mu saya ba ce nan uku ne ba ko laye shi ce shi ne ke magana amma shi raƙumi da saniya su ana haka a kansu ana gama kuɗi a sayi raƙumi ka kawo kuɗi ka mu sayi raƙumi shi zai gama to mutum nawa raƙumi zai zama layyan mutum nawa layyan mutum nawa ko ce layya ce mai zaman kanta mun gane magana maganar da za a gane muhimmancin maganar na ce muku ina iya yanka rago da ni da gidana gaba daya ana ba matsala amma na iya yanka rago mu ka kudin ga kudin ga kudin mu uku ce duka laye mu ce ga gaba ba amma wannan da muka gama kudi yadda zan iya yanka rago da ni da gidana gaba daya haka za ka kudi in kawo kudi kun bangare na layya ta ce da ni da iyalena kai ma ta ka haka kai da iyalanka balle a lokacin da babu kudi balle ga dabbobi su yi tsada hanya ce kuma mai sauki a musulunci hanya ce mai sauki kuma ka layya kamar lako ta layya ka layya ba kun bai da shi kuma ga kun layya wasu ɗauka sai kun dan kun in ci nama ne kun burgi a abu ne na ibada ana shiga wani hali raguna su yi tsada ga shanu arha na misali ga saniya jika ɗari da talatin da abin ta layya ka zai ragun zagon za ka layya da shi akalla ya ka jika musu shi ma an dama ne to zan ba ku dama ku bakwai ko ku bakwai ku gama kuɗi ko sai saniya guda ku yanga kuma kowa layya kaga wacce kaga igan kuma kuma dama mai kyau kuma sannan mai kyau mai mai kuma kuma ya rasa ladan layya kuma shi zai gama kana yace an kam tujzi'ul badan da wal baqara mutun nawa raquma ko saniya za su ma layya yace an jabir bin abdullah qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة جابر بن عبد الله رواية إمام البخاري يروي مسلم هكا سام سنن ابن ماجه هكا إمام النسائي يجي جابر بن عبد الله كيتوا ممتا tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a shekara a mummuta muhillina bil hajj muna masu niyya ta aikin hajji a wannan tahiya fa'amara na rasulullah sallallahu Alaihi wasallam an na shitarka fil imil wal bakar yana bai mana umarnin mu haɗa gwiwa a kan raƙumi da saniya kullu saba'atin minna fi badana kowane mutum bakwai a kan raƙuma guda wannan asali magana ce a cikin aikin hajji wanda su aikin hajji ne kadai a akwai ruwa ta ambace mu duk ɗaya ne da ɗaya bane na ibada to amma a nan aikin hajji ne akai abin to amma akwai ruwa ta kawo magana ma akan layya da annabi ya hukunci amma ya dan bambanci kan magana duka magana magana ta guda da kurum wannan shine nasi na magana a mutum bakwai su gamu akan raƙumi da saniya amma شرع المجل ودي سيتا فإن كان الناس في قلة من المال أو غلة الإبل ورخصة الغنم اشترك كل عشرة في في في في في في, في جزور في جزور بان إن متاني سنة تكين قرن تنقدي magana kenan ko a ce raƙuma sun yi tsada kuma ga dabbobi arha ya ce ishtaraka kullu ashiratin fi jazur ya ce mutum goma ya su tarayya a kan nan ai mun ji mutum bakwai a saniya ko raƙumi ko shi a nan fikihun shi ce shi malamin ke magana ya yake cewa a halin inda raƙumi ya tsada dabbobi suka yi arha a nan ne aka ba da damar har mutum goma su yanka raƙumi su goma wannan abin da ya kawo kenan ma za mu ga hadisin ibn abbas me yake cewa wanda wannan nasin hadisin da karantar da mu na ya wakana kullun shari'a zan kan take ana kana kuma kaba kara annabi ya wani lokaci ya hada bakwai da bakwai akwai ina bakwai bakwai amma a wani wuri kuma nan nasin karin hukun nasin nan ya ambaci layya bizat can kuma ai kiyasi ne da hadaya aka gama da layya amma wannan ruwa ta abdullahi bin abbas tana magana akan layyar عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأدحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة كاجي مغانا yace Abdullahi bin Abbas ka cewa muna tare da manzana sallallahu alaihi wasallam cikin wata tahiya sai layya ta zo fashtarakana fil jazur an ashara sai muka yi haɗin gwiwa raƙumi mutum goma wal baqarata an sab'a ita kuma saniya mutum bakwai wannan shi nasi ruwa da asabu sun sun kawo ta a nan menene duk da aka ruwa ta ibn majah tirmidhi sai a nan abin da yake so kwanta maka mu layya kowa ta kama shi sai mu gama kuɗi mu goma mu sai da kumi guda ni da iyalai na kai da naga kai kowar na shi misali misali makaranci goma ya ka kowa ka kudin shi mu sai da kumi guda kuma ta mana layya kowa da iyalan shi shi ne ke niya nan haka manzo Allah masa habayon dama dan sani ya ce mutum bakwai ku bakwai ku sai saniya ko sa a gama kuɗi kowa layya shi ce kuma zama layya yake sai ashatu tujzu an rajuli wa ahli baiti nan kuma dabba karamar dabba kana iya yanka dabba karama ke mace dabba ashatu mutum ku bayar kullum mu rike aka ci ashatu alganam kaka ba kanka wahala da saniya kai rago tumkiya akuya da akuya kowanne iya iya shiga sai in wata karina ta zo da aka ce shatun anan alma'aziti shatun anan a taisu ne shatun anan kabashi ne shatun anan da'ana ne in ba bai da ba kowanne iyaye doka nan kenan ya saba gama ganin aka ce shatun kenan kuma ce karamar dabba mu ce mai karamin sau ta isu layyar mutum guda da shi da iyalan shi ka yanka dabba guda karama an aba bin yasa قال سألت أبا سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الدهايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يديه بشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويدعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى ونرواية ابن ماجه الترمذي سنزول حديث shi a ɗabin yasar cikin malaman cikin tabi'ai ne ya ce na tambaya abubuwan ansari abubuwan ansari wanda ba wanda ba manzo Allah masarki da yaje mutum da hijira annabi gidan shi har zama kayan ya gidan shi ya ce na tambaya abubuwan ansari yaya layya take ya layya ku take a zamanin manzon Allah yana raye sallallahu alaihi wasallam ya layya ku take sai abu ayyub yake cewa كان الرجل في أن النبي صلى الله عليه وسلم يدهي بشاة أنا وأنا بيتي وأنا أهل بيتي yace annabi yana raye layyan mutum mutum zai yanka shi daya zai yanka dabba guda da shi da iyalan shi fa ya'kulun fa yut'imuna su ci kuma su bada haka suke da da su sun mutabaha nasu fasara kama tara kuma daga ba ya zama abin alfakari raguna shanu mutum daya yanka da yawa kamar da gina ce zamanin kira wancan zamanin kiyar magana an fara yin ta da yawa ya ce he ta koma kamar da ke ganin gata da take a yanzu kira bai zama da yawa haka faɗi abu amma da ɗaya daga yanka karamar dabba ɗaya da kai yan gidan gaba ta shi ka ka yanzu wani jiki ma kasawa ce yanka ɗayan kai haka suke su gamsu yanzu nan dalilin ka wannan babu wani hadisi kurin hujjar kenan mutum guda layya dabba karamar dabba ta maka da kai da gidanku gaba daya in wa karkashin nan ana rigima kware ko mas'ala akan a layya mutum bai layya kama uwan shi babanka ko babanka an ba haka wata a ce ma wai mace bata layya ta yanka mijinta da ya hari sai ta yanka mijinta don al'adu ne to yan wa irin wannan rigima maimakon ka shiga iya ba misali babanka bai banci addini ba ko babanka su fahimci idan ka ce za ka yi za a yi bala'i to tun da akwai damar kai ɗaya wani da baka saya da kai da babanka da babanka da ƙanninka allah amsa mana ba su ce ba ga laita ku a shi gidan ta ku ce ne a shi gidan ta ku ce daga a yanka ta gida ba shi gidan mulki ba wata zubar gima ma kai ka san me kai kai kana iya sai da kai da ɗangan kowa da ba ɗaya ta yi kuma allah ya yi yaki da mai bada wa kai ka bada gani ne ka bada Allah san ne ka ta ku ta ku duka lai dabba guda ta muku ba don za ku ku tilgi mana babanka yace kai shi zai yanka lake kuma yan wama gane duka lamarin ibada dan an sa matsala kan haji sai a ce idan da ya fara zuwa haji wa mu zai ba ya lai ai kaida haji sai ka biyan babanka wa baka wa wace wa hudu yace ka biyan babanka wa baka shi kullum mu gane lamari na ibada lamarin ibada duk abin da ke na ibada ne Allah ɗora ma bawa kai ne farko da yake magana kai he ka sabke farin da ka tawarko to kai magana uwaye uwa ko uba amma ba ce Allah ya baka dukiya ka ce eh wani ya je kai ka je wannan ba Allah ɗora maka ba wajibi kai da farko to ka magana ma aiwa idan su kamar su ma ma su gane wannan ko abin nan al'adu wanda ake ba nasiba na shari'a aka ce idan da ya samu hali dole sai ya biyan mai wata ko shi a shi Allah ya magana da farko shine farko aka dora mishi daga baya kuma magana mai yanzu sai mas'ala ta kuma ma la yujuz an yudaha bihi menene bai halitta ba a yi layyar da shi عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء شو عبيد بن فيروز ابن دكي انا كتم عدا بن اي كتم البراء بن عازب كبل لاباري na abinda aka kara aka hana aka ki ko aka hana kina abinda manzon Allah ya ki ko ya hana na layya me annabi ya hana ko yake ki alai da shi ga mini shi فقال سي شي براء بن عازب كتم شو شو بدي من فلوس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يده nan zai gwada ne ya ce manzana salam kasan kala a larabci ta daga wani fa'ala sai ya yi manzana salama sai ya yi haka da hannun shi ya yi haka kina ya yi haka da hannun shi ya ce amma ya ce wa yadi a kasar mai shi ba za ka ce hannuna bai kai wani annabi ba amma annabi ya gwada da hannun shi da ya abu hudu ya ce arba'un annabi ya gwada la tujuzu fil adahi annabi ta abu guda hudu laye ba ta yi ba da su abu guda hudu laye ba ta yi ba an aka yi da su sai ce al'aura albayinu awaruha mai ido ɗaya kuma abin idan ɗaya ba ɗan illa ƙarama ba ya bayyana idan kun ɗaya bai gani kurin bai gani idan ɗaya walmaridatu albayinu maraduha da mara lahiya bayyananna a hili ba ta da lahiya don ba wani kurin ana wanda ya an diba ya yi bincike kurin gatanin a kwance ba lahiya kurin da abin da ke zai a bayyananna wala arja'u albaynu zal'uha da gurguwa wadda kuma gurguncin a bayyane tana ƙasa tana sama ta ƙasa tana sama madan dan jin ciwo kan zan ki sa haka ba kiran shi sai gurgunci tana ƙasa tana sama shi ne ta gurgunci a bayyane bayani ya ni a wani hankali ba hankali ba ta tafiya daidai tana dan wane ne a yasa ya bayani bayyinu zal'uha gurgunci a bayyane kenan tana ƙasa da sama kurum a hili ba ya tsaye bincike ba ya ce wala kasiratun da tilatun ƙi da mara ƙwargo mana ƙanjaman ma ƙanjaman ma ta ƙanjame ta su can babu ƙwari da ganda shi ta mana wadda batar ƙwargo mana ba ta da mai ƙaramin ma ƙanjaman ma a hili ga tanan kurum ta wani ba alayi da ta sai ya ce maka ta nani ya ce ƙal fa'inni a karahu an ya kunu na ƙasun fil'udin ƙal nan shi obere bin fil'udin na ke cewa albara ba shi don labarin ya ce ni dai gaskiya ina ƙin na samun na ƙasa a kunnan dabba talaya ƙal sai bara ce mini fama kariya ta mini fada'ahu da abu da ka ba ka so ka bar shi amma dan kai ka bari wala tuhrimu ala ahad ka haramta mu ne in ga kana kyamar dan na kasa a kunne to ka hanan ka ce ka ce batta yi wannan shine hujjar cewa akwai wasu aibuna malamai sun bayyana aibunan da suke hana layyafa ta yi ba mataki-mataki ne akwai laihin da kwata-kwata layyar ba ta yi ba irin wannan da muka ambata akwai laihin da ta yi amma ma alkara akwai na ƙasa laye amma laye ta yi wannan hudun kaga za nan ai akwai maganganu na maganar kunne annabi ya umarni na zura ila bata ta lal'uznu wal'aini ne na magana na sarrafa al'uznu wal'aini ne annabi ya umarni diba kunne da ido maganar a takaice dai aibu ne kunne akwai na ƙasa amma ba aibu wani da yake hana layyata layya shi ne magana malamai suka rabawa akwai aibu wani annabi ce ba ta yi ba na tuji zu irin wannan amma akwai wani aibun aibu ne irin wani wutsiya wani kunne nan a gaya a yanki yi wani duk da kusurori masu matsala ma akan abun amma dai duk magana ya na sauran wani wutsiya su wani kunne ya kaza aibu ne wanda baya hana ingancin laye ta yi amma akwai na ƙasa yau mai bambancin misali ina da dabba gurguwa ƙarara marar lahiya ƙarara mai ido ɗaya ƙarara kanjaman ma ƙarara ku babu layya bata layya kurum amma ina da dabba mai ɗan ciran kunne ko tsiya a guntule wani abu wani ƙaho babu ƙaho kaga wannan wannan da ƙasa ce amma ba a ce bata lahiya ina ilai da kana ina so amma samu ta bada bata batahi amma ita ne lai bata lai bata ba irin wancan guda hudu dan sun ce annabi wannan hudun ne amma ta ce bata yi ba dan ta kun ta la tujzu ko annabi kuma ne ilga ya ware arba'un la tujzu fil adahi abu guda dabba hudu lai bata yi ba an ka samu wannan sai suna na Abu Malik shi ma an saboda masarba abin gida gidan gida gida hudu ma aibun aibu wanda bata yi ba da aibu wanda ta yi da mara kara da aibu ma da ba aibu ne ma irin sun tsiya mata ba aibu ne bai cikin ma'aibu wani kamo bai cikin ma'aibu sai in zan kaga shi wannan shi wani bin faru da tambaya bara bara da ya ce shi iya kyan iya kyamar aibu na kunne ya ce eh na da ba kyama kai gabar shi amma ka karanta wani kidan ka ce ba ta yi ba magana kenan قال الإمام النووي رحمه الله يتوى أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجوز التدهية بها إمام النووي كتوى معلمين سي إجماعي وانا إجماعي معلمين akan wa'annan aibun guda hudu da muka ambata a wannan hadisi na ijma'i ne cewa laye ba ta yi ba na ijma'i wannan layin hudu ido daya shi mace bayanu a waruwa ƙararren ido ɗaya ne kurin da magana al'arja gurguwa bayanin zal'uwa a zal'a mana al'arji mana wannan duk ɗaya ne abu na bu kenan wadda gurgunci a hili da wadda take na yaka ce kanjaman ma da cuta wadda bisa lahiya ta bayan a hili ga da mata lahiya ya ce wa kaza ma kana fi ma'ana ba da abin da yake irin wannan aibu ko wanda ya kuma yi wannan muni ba ba mace shi ba ba ma kana aƙalla min hadin uyu aibin da bai kai waɗannan ba ja zama alkaraha laye ta yi amma ba so ba an samu da yi kamala ta yi amma laye ta yi sai wala yujuzi fil udhiyati aljaza' min al-ma'az haka layyaba ta yi ba layyar da aka yi da da akuya ko dan akuyar da bai kai shekara ba shine aljaza min ma'az dan shi ata almaz can mai bayani eh athani shi ke laye almaz sai athani wanda ya shekara guda ya shiga cikin ta biyu shine yake laye cikin akuya ko dan akuya kenan kasa da haka shine aljaza aljaza a bangaren da'an kenan kasa da shekara guda wata takwas shidda ɗan bangaren tumakai na da rago yayi amma ɓangaren akuya wanda bai kai ba shekara bai yi balayya ko kayanka akuya ko ɗan akuya wannan magana ita ma ya yi ta mai hujjar shi le hadis albara bin azim رضي الله عنه قال داها خال لي يقال له أبو بردة أقبل صلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم إيه. شي برا من عازب كتمي يتي وانا خالينا خال أم أموا خال أم أموا shi laraba suna kalma mai ma'ana ka ce khal kuma an san bangaren uwa ne a turanci a ce tonton tonton matan nan ne ko fataran nan ne tonton kada baka gane ya gane wani bangare ne su da an ce khal a larabci kun dan bangaren uwa ne wa ko kane an haka ce am ami am ammi ammi kina bangaren uba ne khala mace bangaren uwa amma bangaren uba mace yace wani hali na kenan babata ana mai suna abu burda ya yanka kahin sallar idi sai faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shatuka shatu lahab yaman zana ci ai dabbar da ka yanka kudin ka ci nama kudin nama ka ci mana ba lai kai ba dabba ka ko dabba ci an ji nama a burda babu baka da layya sai faƙarci ya rasulallah inna indi dajinan jaza'atan min al-ma'az yace ina da dajin duka dabba ta gida wanda ake irin da abin da kake cikin aka saba shi a cikin gidan dajin ina da dabba kuwa jaza'ata ta jaza'ata akuya kin ka gina wanda ba ta kashi gara ba qal annabi sai ya mishi izbaha wala ta saluhu da gairik ka je ka yanka amma waninka ko ya yanka ba ta yi ba nan ya samu na hususiya saboda ya yi asara ya asara ya abinda ya na shi mai kwarin ya yanka da wuri sai aka bashi dama a kauna harin to ta ka ta yi amma waninka bai ba an bashi dama a wannan ya ka je ka yanka amma waninka a gaba bai ba na magana kenan kaga kenan ba ta yi ba don ci aka yi shi kadai aka ba wanda sai ya ce sun makala na bayan annabi yawan magana kuma sai ce yanzu ka zai hukumci am man zaba a ƙabalar salat fa innama ya zaba hudu nafsi wa man zaba a ba'a da sala faƙad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul musulmi wannan ruwaya bukhari muslim surutu haka wasu asabu suna sai mu zana ce gaban na ce duk wanda ya yanka kayan sallah kayan aje idi ka yanka to ka san da cewa fa innama ya zaba wani sai kayan kama kanka ba lai bace kai kayan kun ka ci nama ne kun naman sallah me sallah kuran eh kanka kayan kawa ba ta Allah bace ba ta laya yace wa man zaba ba'da salah wanda ya yanka bayan sallah ta idi kenan faqad tamma nusuku lan yankan shi ya cika kuma wa asaba sunnatul muslimin yayi daidai da sunnar musulmi kenan sunna ta layya a yanka bayan sallar idi yace wa fil hadisi ta'yin da waqt zabh al ada'i a wannan hadisi ako ayyana lokacin yanka na layya a shekin iya lokaci kiran baka yanka lokacin daga dama iya da lokaci wa huwa ba'da salatul idi shine bayan sallar idi faman da ba kaba zalaka lam juzu duk kuwa wanda ya yanka kahin sallah yanka laye ba ta yi ba nan nasa suke maganar kurin bayan sallah ba ce yankan liman a bayan sallah ake ce cikin musulmi cikin bayan sallah to liman ke bai yanka ba ko bai yanka ba yanka ba ha wala mun taba layya ina limanci aka lebar na gwalaya Allah aka ni ne mutum aka kare kun bar ragon layin ba wanda sani ban layin ta gani kenan ta ce kuma dan mu yanka ba laya kenan bayan kalma kewa ba kun sallah aka ce kun aka sallah aka kare kan ban ragon liman zai sallah aka kare ta shi alhamdulillah Allah rore ana da ne Allah kiyaye Allah rore yace kenan ka kawo magana magana kenan kallim bayan kallima kace ba kurin sallah dan yawa liman kin babu kuma da wani abu da zai gita sai kace kurin magana bayan sallah kun yace آه ويستمر الذبح إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق كما وانا ينكا كان تندق باين سلا ينكا كان دامك يتينكا هاي زوا فاتا ورانا هذا رانا مين هذا يعني ككتي وي باين كابان هذا رانا يعني آخر أيام التشريق هاي زوا قرشان فاتا ورانا ta kwanakin yanyanan nama kwanakin mina kinan kwanan ta hada rakwana na uku na sallah bayan sallah an kare dan daga dauke wannan gurbin shi kace a kullun ranar ta hada bayan ka a hadda za a yanka tun daga ran sallah bayan sallah ta idi har ya zuwa wannan hadawar rana ta kwana na uku bayan sallah lokacin yanka ne kuran yace wahiyal ayyamu thalathatu ba'da yawm al-eid ita kuna kwanakin yanin kwana uku na bayan ranar sallah kaga a wannan magana kenan kwa laye wuni hudu ake ana yankata da ran sallah kan shi da kwanakin ayyam duk kuma tsakanin kwana biyu bayan sallah sai zahiri iya tabbatar da damar yanka ta layya har yanzu zuwa karshen kwanakin mina ga hujja kan haka tambayi musu magana akan ra'ayi haka sai karuwa da hakim ya roto cewa an jubair bin mut'im عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح كاجي أنا صلى الله عليه وسلم دكا كوانكي نا أكو نمي ناس أيام التشريق asalin kwanaki da ake shan nama wasu kai layya a cikin kwanaki mina duk wannan kwanaki na sallah layya na bayan kwana uku na bayan sallah kwanakin yanka ne kullum sai ya ce wa man arada an yudahi haruma alai akhadhu shay'in min sha'rihi wa azfarihi من حين دخول ذي الحجة حتى يدعي yanzu kuma wata masala ce daban yake gaya ma cewa duk wanda yake nin zai yanka layya to an haramta mishi ya taba wani abu na gashin shi ko harcen shi tun daga shiga watan zilhijja wata sallah kenan har sai ya yanka layya na ce yan kasan haɗiyanka za su yanka za ka yanka haɗiyanka ka musu kwaskwas bayan wata kama kama ya da kwaskwas kama su aski ga hujja kan haka an ummu salama annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum hilal dhil hijja aw dhil hajja wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sha'rihi wa azfari ruwa da ta zo da dama imam muslim haka abu dawud tirmidhi sai haka ibn majah ya nan sallama yake cewa duk wanda yake idza ra'aytum hilal dhulhijja idan kuka ga watan dhulhijja kuka ga jinjirin watan dhulhijja wata sanar da yake nan kuma wa arada ahadukum an dayi dayan ku iya nihin layya wannan sallah ya kama kuma kana ne layya ya annabi ce falyumsik an sha'rihi wa asfari ka kama taba gashinka da harcen kamar ganin kaka taba shine ka kame kenan ka taba su falyumsik an sha'rihi wa asfari kenan kaka taba harce ko gashinka sai wa yustahabbu liman yuhsinu dhabh an yazaba udhiyatahu bi yadi kuma an so mustahabi ne nan an so wanda ke iya yanka ya yanka laye shi da kanshi da hannun shi yayi ba ma yanka wani tara mana shi ita yanka kowa akwai mai zai yanka yace yin haka ta asiya nabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن أنس قال دهى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته وادعا قدمه على سفاههما يسمي ويكبر فذبحهما بيده رواد بخاري كا مسلم كا دغا انس بن مالك يچوا ان صلى الله عليه وسلم يا ليا بكبشين املحين دراغنا غدا بيو masu hori da baki an ce wari a nan baki a kewayen idan kaza da idan shi da baki da wari al'amal hai na gan shi ya ɗora ƙahon shi a kan wuyan dabbobin ke iya ɗora wuya ya danne wuyan kuma yana bismillah ya kabbara bismillah wallahu akbar haka yanka su da hannun shi wa man lam yusin dhabah ista'jara man yadhbahu lahu wanda bai iya yanka yana iya ɗaukan ƙwadago haya kwantara wanda zai mai yanka وأعطاه أجرته نقدا من خالص ماله كما كباش كديش كدي هنو dan da kai kai a ce akwai bashi cikin layya kudi hannu kuma daga kudinka wala yutihi lahaman aw jiddan ajra kaka bashi fata ko nama kai ko fata aladan yanka an ali qala أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجذار منها قال نحن نؤتيه من عندنا سيدنا علي كتير من ذلك صلى الله عليه وسلم يا من أمرنا إن كلا دبوبش an ji annabi ya yanka ana 63 ne zanka da hannun shi ya soke da hannun shi 100 ne aka hau na annabi annabi ya yi ya da raƙumi ɗari ya yanka hudu da hannu sattin da kudanin shi sai tana yi da sauran ta annabi ya mana umarni in yi sadaka bi lahamiya wa juludiya wa jallatiya in yi sadaka da namanta da fatar hatta da shimfiɗa ta dabbobin daka a jallatiya wa Allah wa zai jazzara mina ka in ba mahauci komi daga cikin dabbar wannan lada ya ce na nudi min inda za mu biya shi da kudin hannunmu ba da laye ba ويستحب أن يأكل من أوديته أنبا متن داما مستحب أنك تليك ويؤدي الأهل والجيران والأصدقاء آه كبادة كوتا غا إيالانكا غا أبكانكا ويتصدق كما كي صدقة da ita alal fara ga talakawa kidan kana iya kyauta kana iya sadaka da kauli ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'd al-faqir da Allah mai wace ku ci daga cikin dabba ku ta layya ko ta hadel kuma ku ba wanda yake matsanancin bukata talaka wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kulu wa dakhiru wa tasaddaqu kuma nan sallallahu alaihi iya cewa ku ci ku yi guziri na layya kuma ku yi sadaka babu lahi ku ci kuma ku yi sadaka wa yahsulu maqsud bi ayi qadarin kuma manuwa tana kasancewa duk abin da ka bada yayi ba ce na ta gida uku ka ba kamar sun sai manusan hadisi ne dan kai laya ka raba gida uku daya ka ci daya ka yi sadaka daya ka yi kyauta a wannan fahimta ce ba nasi bane ba babu wanda ya kayyade juz'i kaza za a raba sadaka a cikin juz'i kaza ya dace da bukatar mutum kurum lalle iya da kyau ka yi sadaka amma a kayyade a ce ko gida uku za a raba ta haka suka ci raba gida uku a ba sadaka daya kyauta ɗaya ɗaya ci ba haka bane ba wannan kun hira ce fahimta ce fahimta fahimta ce kun mutane amma wai kaka ɗauka nasan hadisi ne kawo an kai baka yi lahi ba amma ka ɗauka doka ce daga Allah barka manzon Allah ma mutum ba lahi ba dan ka raba sadaka amma a ce wai a raba gida uku kamar doka ce a raba gida uku daidai ba haka bane wannan ana ba lahi bane ba a yi sadaka a yi kyauta kuma a ci amma kamar doka kamar ka'ida ce shi zai ce maka wa ya hasul maqsud bi ayi qadarin wannan manuwa ta sadaka da kyauta da ci duk bakin abin da ka bada yi wa in kana ma tasaddaqu bi khairan lahu mimma yakulu duk da cewa abin da ka bada sadaka yayi amma ba ce bai kawo sadaka da kaza kana yace kana yace bakin mataka amma ba kai da an wa takaice wannan shine darasin mu kallayya za mu khulasa a takaice khulasa kin abin da muka doka akan darasi na layya ga shi kamar haka ɓangaren hukuncin layya zaman ta wajibi mun karanta hadisi wanda ibn majah ya rubuto na wanda yake da hali da wadata in bi yanka ba kan mai je la'idi haka mun karanta ruwaya na manzala ya ce an ɗora ma dukkan fami dukkan iyalai a kota shekara sai yanka layya wannan ruwaya ibn majah ga abu dawud turmuzi da sa'i hujja kenan wajibi ce sai bangaren shekaru na layya shekarun layya bangaren tumkiya rago akalla wata shidda sama da haka shi ya yi a mayayi bangaren akuya akuya batta layya kuɗa akuya bai layya sai ya cika shekara guda ya shiga tafi kuɗa kuɗa ɗaya bangaren saniya saniya ba ta layya sai in ta cika shekara biyu daidai ta shiga cikin dauko da kwana ɗaya ne ɓangaren raƙumi raƙumi baya layya sai in ya cika wata shekara biyar ya shiga ta shida ko da kwana ɗaya ne wasu ne shekarun abin da ake layi da su sai kuma cewa raƙumi da saniya muna iya gama kuɗi ni da iyalaina kai da iyalanka mu goma mu gama kuɗi mu sayi raƙumi guda mu yanka shi ne layyanmu kuma kowa layyan shi da shi da iyalan shi ta yi mutum goma haka muna kabilin abin da abin tsada kuma ku haji misali na sayar rago ko ka sayar wani wani rago kan jamame sai ku saka ku sai zakumi mai mai ko saniya mai mai ku bakwai in saniya ce mutum bakwai an ba shi damar su gama kuɗi su sai saniya mutum bakwai su yanka matsayin layya su kuma ta layya wannan kenan bangaren ƙananan dabbobi mutum iya iya sayan dabba rago tumkiya akuya ko da akuya duka wannan da kai da iyalanka gaba daya da yan gidanku duk gaba daya wannan layyar ku ce ta yi sai bangaren aibu akwai aibu wanda layyar aka yi ba ta yi ba da san ba ta fati ba ta yi ba shi ne annabi ya amince guda hudu don ta lati jizu ce a ruwan lati jizu ce abu guda hudu layyar ba ta yi ba ruwan da abu dawud ya rutu haka nisa'i turmisi ibn maja annabi ya ce arba'un lati jizu a tashi abu guda hudu laye ba ta yi ba annabi sai ya ambaci maganar wadda take mai ido daya karara ido daya gaba da babu idan idan dai kurmin ya bayyana ido daya da kuran da mara lahiya bayyananna a hili ba ta da lahiya da gurguwa wanda kuma gurguncin a bayyana ne na taba an lura kaza kaza duk wanda ka tukun ya ga gurguwa tana ƙasa da sama sai kanjaman ma wadda ba ta da mai wannan hudu su annabi ya jero ce ba sa layya ba ta yi ba in kayi ma mai ido ɗaya gurguwa kanjaman ma da wadda ta kirshi lahiya a bayyane saura akan iya aibu ne wanda yana iya yi layya amma da aibu misali wani kunne wani wutsiya wannan aibu ne amma aibin da bai hana ingancin kenan layyar ta yi in kai layyarka ta yi a kawar hali amma ba a cewa ba ta yi ba wani shine kulasa kin kenan abin da yake alaƙa da layya kuma masa'alar wanda ya yi nasi ƙarara babu wanda ya magana raƙumi ya yi kai rago ya yi raƙumi tumki a'a fa'inta ce ta wasu duk da jamhur na hatta duk da imam malik iyakan masu ganin rago ya yi tukun tumki ya tukun kaza hatta cikin malikawa akwai masu yarda da hujjar imam shafi kan cewa duk abin da ya girma ya mai raƙumi ne a da annabi ya bada labari na ibada su misali kan aikin kan juma'a yake cewa wani sa'a farko kamar ya bada raƙumi sa'a ta biyu saniya sa'a ta uku wani aka magana rago ta hudu aka yi da kaza ko aka yi kwai wannan ya karanta da kai in dai ibada ce mahi tsada da kuɗi da girma ya yi lada wannan shi da kenan hulasa kin abin da ya shayi kenan layya muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya amsa ayyukan mu kurakure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته